الحمد لله الذي أنزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا dukkan yabo ya tabbata ga Ubangiji wanda ya saukar da Ƙur'ani ga manzansa manzo sallallahu alaihi wasallama domin me dan manzo ya zamo mai gargaɗi ga halitta gaba ɗaya ya zamo mai gargaɗi ne gaba ɗayan halitta kuma manzo Allah ta ko bayyana lahum ya bayyana gare su fi a hadisihi a cikin hadisansa abinda zai ganar da su ma'aniyahu ma'anoninsa ganarwa abinda zai tunatar da su gargadin da yake cikin ƙur'ani da kisoshinsa da alkawarin da ya zo da shi ga ayyuka kyawawa da narkon da ya zo da shi kan abubuwa munana tunatarwa Ubangiji salati gare shi da sa'alayensa da sabansa ya aminci gare shi gare shi da kuma gare su tasliman kasira aminci mai yawa bayan wannan mabukaci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala na cewa Zina Abdullahi dan Muhammad ibn Usman wato shi shehu Abdullahi kenan dan fodiyo wanda an samu saɓani kaɗan a game da wata shekara aka haife shi amma dai abin da ya fi zamowa inganci za a furko da shi shine cewa an haife shi hijira ta dubu da ɗari ɗaya da tamanin wato ya zama wanda yake faɗa kenan a wata kasida tasa a ta zinu lura cewa shi usmanu wansa shi usman dan fodo ya girme shi da kamar shekaru goma sha biyu daman tsakanin su shekara goma sha biyu ne to daman ko an san shi shi usmanu dan fodo an haife shi ne hijira ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da takwas dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da takwas kuma da yawa an tafi akan cewa yawa fati dubu da ɗari biyu da arba'in da hudu amma akwai masu cewa da arba'in da biyar ne yawa fati an ce dai da arba'in da hudu yawa fati ya rayu kenan a duniya shekaru sittin da hudu kenan ya shekaru sittin da hudu kamar shekarun da wansa ya kenan a duniya domin shi ma shi usmanu shekaru sittin da hudu a duniya shekaru sittin da hudu a duniya to yayin da ubangiji ya min baiwa gare ni ga na cika lillahi ko aje a nan malaya ko ka karba nan karba nan ya to lamma mana lawa alai yayin da ubangiji ya min baiwa da cika tafsirin qur'ani shi mai suna riya ittawili fi'a wato wata nusa fi ma'ani tanzili a cikin ma'anonin qur'ani tanzilu yana cikin sunayen qur'ani wa innahu latanzilun min rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika to ya zamo cike yake da bayanin tafsirin qur'ani da bayanin kirawoyin nan guda bakwai wato su ne kira'ar nafi'u nafi'u na abinu aimin makarancin mutanen madina da kuma ablar kasirin makarancin mutanen makka da abu amrin al'ala makarancin mutanen basra da ablar amirin makarancin mutanen sham da kuma asim da hamzatu da kisa'i su ukun makarantar mutanen kufa wanda wannan kira'a su an gama akan cewa mutawatira ce yadda jalaluddin sayyid yake faɗa a kwakwabu sadi wasamu kad alil tawaturin tama kira'o'i da guda bakwai sun danganta zuwa cewa mutawatirai ne za a ce lalle mutawatirai ne wasu da yawa sun inganta cewa ragowa guda uku ma mutawatirai ne amma dai a shirya utawil bai bayani ba akan waɗannan kirawoyin guda uku yayi ne akan kirawoyin nan guda bakwai to da kuma bayanin shagabannin shagabannu guda hudu a rassa wato su ne abu hanifa nirin ta'ala wanda yake an haife shi hijira ta duta ta tamanin yau fati kuma hijira ta ɗari da hamsin da kuma imam malik wanda shi an haife shi hijira ta tafkin da uku wato abu hanifa ya girme shi da shekaru sha uku yau fati kuma hijira ta ɗari da saba'in da tara da kuma shafi'i wanda aka haifa hijira ta ɗari da hamsin yau fati ɗari biyu da hudu da imam ahmad wanda aka haifa hijira ta ɗari da sittin da sham ɗari da sittin da hudu yau fati kuma hijira ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya su ne shagabannin guda hudu to da kuma bayan a firfuru a rassa wato a fikihun da kuma bayanin ilman larabci kamar lugga tasarifi da nahau da kuma balaga da usulul fikihi da usulul dini da jeran tayakoki na manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma rundunonin da ya aika wanda shi bai fita ba wanda sariyoyin nan rundunonin da ya aika sun kai wajen guda saba'in yadda yusuf na hani yake faɗa wata raya na hawa sabi'i na kanat kana fi hanin sahibihil umara'u da wani wannan daga ba wanda abinda ba wanda zai san shi sai ko wanda ya tsinkayi littafin nan wanda ya littafi ya dubi riya utawil shi zai gane wannan abubuwa da nazo da su a wannan tafsirin alhali yana mai halarto abinda yake cikinsa banda yake banda wanda yake dan dagaji shin ya duba ma ba zai gano fa'idojin da aka kunsa ba amma wanda yake ya shimfiɗa ya shimfiɗa haka wato yayi wa haka shimfiɗa tukuna kafin yayi to shine in ya duba zai gano din to wannan ya sa rauna na suka yi rauni daga ɗaukan tafsirin nan na iriya utawin sarabtul himmata shi yasa sai na mai da himmata ya zuwa rairayo shi gare su ina mai bayyanawa a wato ko mabaniyan mabaniyan halin kasance wasu abin ginawa bisa ruwayewar su ne yi amfani da ruwayewar su ne kadai da kuma abin da yake ya fi shura na masabar imam malik a masabar imam malik ma ba dukkan kauluka nake kawowa ba sai maganar da take sai ta ce mai shuhura a ka'ida a masabar malikawa ana ba da fatuwa ne da maganar da take mashuriya yadda za a ga malamai sun yi bayani inda mai mutasar yake cewa mu bayyinan lima bihil fatuwa cewa ana ba da fatuwa ne da maganar da take mashuriya illa iyaka an samu magana rajiha wadda yake ta yi ta'aruri da mashura to malamai da yawa na masaba suka ce to a gyale mashurar a tafi ga rajihar magana rajihi kauli rajihi shine kaulin da yake dalili ya karfafa ga hujjarsa a fili kowa ma zai iya gaggawa gano dalilinsa to sai a ce wannan kaulin ya furu jihani saboda hujjarsa ta fito fili to wannan in yi ta'aruri da mashhuri to da yawa daga malaman masaba sun ce sai a kyale mashhurin a tafi ga rajihin amma wa'yansu 'yan kaɗan daga malaman masaba suka ce a'a duk da haka dai ba a kyale mashhurin ba a tsaya a kansa ka a ce za a tafi garajihin yana cikin dai masu tafiya garajihin wanda suka tsaya tsayin daka kan cewa a kyale mashhurin a tafi garajihin allahani malamin nan aliyul lahani shi koyaushe yana tafiya ga magana da yake tafi rinjaye ne ba ruwansa da mashhura inda ya samu kauli wanda yake ga hujja a kansa wadda take a bayyane to yanzu nan zai kyale duk wani kauli ma mashuri ya tafi garaje shine wala yubali iza mal haqu halafahu biman yukhalifu fil haqqi man kana baya damuwa matukar ya ga dai magana tana da hujja da cewa ai wane malam wane ba akan ta yake ba ko malam wane ba akan ta yake ba sai ce duk a kyale wannan a tafi ga hujja a tafi ga wadda take mai hujja to amma wasu suke cewa ai da haka din da ya ma shine ya kike ta masabar imam malik ko kama mazzaqal lahaniyu mazhaba maliki daga mazzaqal jismi sihamu jufuniha kama mazzaqal lahaniyu mazhaba maliki to da kuma abinda ba makawa daga gare shi daga ilimin larabci da balaga sai abinda yake dole shine nake tsayawa maganarsa a wannan tafsirin ba kamar wancan wato riya'u tawili ba da kistoshi na ambaci wannan littafin kifayatu ra'afa'i sudani isarwa ga waɗanda suke raunana na bakaken fata a bayanin fassara Qur'ani Allah kaɗai shine abin roƙo ya sauƙaƙe mana tara shi da baiwarsa da karantinsa amin to a fassara bismillah to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم كسني أنها شوائت بسم الله آية آية daga ayin ƙur'ani daga buwar malamai a cikin suratun namili bar tara ta ne da abin sai yake shafaffe yadda za a kaddara cikin raku ku karanta ku karanta au na kara'u ko ko na kara'u wanda ko yake mu'akhara zai zo ne a ƙarshe zai zo ne a ƙarshe a kaddara shi a ƙarshe ya fi a kaddara shi a farko saboda me saboda an kaddara shi a ƙarshe ya nuna an gabatar da ma'amuli gabatar da ma'amuli ko yana fa'idantar da hasaru kamar an ce ni kan ba na yin karatu sai da ambatan sunan Allah ba zan taɓa yin karatu ba sai da ambatan sunan Allah amma idan aka kaddara shi da farko to ba magana cewa ba za a yi ba sai dai kawai an ce haka din ake in an kaddara cewa a kara'u bismillahi ko ikira'u bismillahi to a sannan an ce kawai ku karatu ne da sunan Allah amma an ce bismillahi kira'u kamar an ce kar ku taba karatu sai da sunan Allah kaga ala kulli halin kenan to ne yasa jinkirta amilin yana fa'idantar da hasaru ambatan sunan dan neman albarka ne da aka ce bismillahi asali za a ce billahi ya zama ismi din kamar za'idi ne kenan haka wasu malamai da yawa suka tafi akai amma wasu suka ce a ai sunan Allah ake ambato a nemi albarka ai isbutin nan da aka ambata daman wajen a ambace shi ne eh a wajen a ambace shi ne ai sunan Allah ake ambato da neman albarka Allahu alami ne alal ma'budu bi haqqin bisa wanda yake ya cancanci a bauta masa da gaskiya wanda shi kadai ne ya cancanci a bauta masa da gaskiya rahamani din kuwa sufa ce ga lahi maninta wato wasu malaman da yawa sun tafi akan cewa rahmani dinnan shi ma alami ne ba wai na ake ba ne cewa shi kansa alami ne ya zama kamar badali ne kenan ko alfu bayani wa maninta ila gayatin rahmati wa ake kira rahmanu shine wanda rahamarsa ta kai karshe ta kai karshe ba rahama kamar tasa yanda ya faɗa wa anta arhamur rahimin wa qur rabbi ghfir warham wa anta arhamur rahimin to sifar rahmanu ta banta da Allah shi kadai ba a kira wani Allah ar-rahman ko da ba Allah ta fi isa matuƙa daga rahimi ta'alan ya fi isa matuƙa fiye da fa'ilu rahimu kuma ya fi isa matuƙa fiye da rahimu to suratul fatiha ce suratul fatiha ce kitabi makiyatun wahyatun a wannan sura ce da ake kiranta fatihatul kitabi ko suratul fatiha ce mabudin littafi littafin da ya amsa sunan littafi shine qur'ani wanda yake an samu sabani game da inda aka saukar da ita akwai kaululluka guda uku akwai kauli da cewa gaba ɗayanta a makka aka saukar da ita wannan kaulin shi ya furin jaye haka yake a masahifan makiyatu makiyatu akwai kauli da cewa a a madina aka saukar da ita shi wanda yake an hakaito haka au madaniyatun kenan akwai kuma kauli da cewa a a ita rabi da rabi ce rabin ta an saukar a makka rabi kuma an saukar a madina kowanne dai daga cikin kaulukan akwai hujjojin da mai shi ya masu shi suka kawo shi shine au ba'aruha wa ba'aruha wa hiya ita fatiha sabu ayatin ayoyi bakwai ce duk gaba ɗayan lissafai sun gama akan lissafa bismillah akan ayoyi guda bakwai cewa ayoyi bakwai ne amma kuma an samu saɓani akan ina ayoyin suke yanda shaɗabi yake faɗa a nazimatul zuri wa ummul qur'anil kullu sab'an ya'udduha walakin alaihim awwalan yusjidul musri wa ya'taru bismillah wato wato wa'ansu masahifan sirat allazina an'amta alaihim ba aya bace a wajensu bismillahir rahmanir rahim ita ce aya kamar ma musafin makka ko na ma kufa na kufa su ma haka ne jira'o'in kufa gaba ɗaya sun tafi akan cewa bismillah aya ce daga fatiha a yanzu abin mamaki masu da'awar cewa su kira a mutan kufan suke bi ruwa ya hafsa suke bi amma kuma sai a ji sun zo karatun fatiha sun ƙi yin bismillah kaga kenan ba su bi kira'ar waccan ba inda waccan ne kira'ar kufawa gaba ɗaya sun tafi akan lissafa bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya guda daga cikin fatiha shi yasa in an bata an ba aya guda daga fatiha a musafi na kofa gaba ɗaya shine walakin alaihim awwalan yuskidul musiri waya a taru bismillahi kamar musafin madina ko su bismillah ba su lissafa ta aya ba amma suka ce siradin lazina nan ta alaihim shine aya to wahiyar masani wannan ita ce ake kira masani da Allah yake nufi da yake wala kada sai naka san aminal masani wal qur'an al azima fatiha asali masdari ne ya zamo ana ambato da shi ma yubtato bihi shay'u aka ambaci abin da ake bude abu da shi a a wato sunniyat an ambace ta da fatiha lilfadi bi kitabatiha saboda an fara rubuta ta a mustafai ana ma farawa da karanta ta a sallah wannan yasa aka ambace ta haka ana kaddara kolo a farkonta wato kolo alhamdulillah ku ce alhamdulillah to ya ja alhamdulillah kaje alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji Allah wa huwa sana'u ya ke kira hamdu shine yabo bisa abu wanda yake kyakkyawa da aka yi al'ihtiyari da kawai da ko an yi shi ne da tsafin kai ba abin da ya kama dole ba abin da ya kama dole mutum ya ko abin da ya kama dole a yi wannan ba a yi hamdu a kansa sai dai a yi madhu a kansa shi yasa misali duk wata sufa ta ɗaukaka da mutum ya same ta amma kuma ya zamo ta dole ne ya samu to wannan ba ka ce hamid tuhu li zalika ba kamar ɗaukakar dangantaka ɗaukakar dangantaka ai mutum ba shi yake zaɓa wa kansa ba ba shi yake da wani kasabi a ciki ba waye gari yake ya ga an haife shi gida kaza a dangi kaza in ba shi da wani aiki nasa to wannan ba a cewa hamitu fulanan linasabihi sai dai a ce madahatuhu linasabihi anan ne da hamdu da mato suka bambanta in hamdu baya zuwa sai abin da yake kasabi wato abin da yake an yi shi da zaki amma man yana zuwa ga abin da yake kasabi abin da aka samu ma ba ta fuskar an yi wani kokari ba ko an yi wata himma to a iya yin a wato a madahu a kai a iya yin madahu a kai amma ba za a yi hamdu a kai ba min ni'imatin daga ni'ima ne ko waninta rabbil alamin wanda yake shi ke tafi da baki ɗayan lamarin halitta maliki jami'il halki mamallakin baki ɗayan halitta da halitta gaba ɗaya tafi da komai nasu na ga Allah Ar-Rahmani Ubangiji wanda yake rahamarsa ta gaba baki ɗayan halitta shine da jami'i halkihi gaba ɗayan halittarsa Ar-Rahimi wanda yake kuma ma'abucin rahama ke bantacciya lil mu'minina ga waɗanda suke mummune mummune su suke samun wannan rahimiyya amma kowa a cikin halitta yana samun rahmaniyya ta Allah a ubangijin da yake shi ne ma'amallakin ranar sakamako dini a nan ma'anarsa jaza'i an faɗa dai cewa dini yana zuwa da ma'anoni da yawa wajen guda 22 ɗaya daga cikin ma'anonin shi ne jaza'u shi ne ranar alkiyama to walamma na wato walamma zukirar hakiku yayin da aka siffanci aka ambaci wanda yake ya cancanci a yabe shi wau sifa aka kwanta shi da sufofi da yake ya bambanta da ita an gairihi daga waninsa bima alumin sai sanin yake mu yara ta da wani wanda yake abin sanin wanda yake mu'ayyani wannan ne jawo aka dawo da aka kawo uslubin hidaba aka bar uslubin gaiba aka dawo hidaba bi kauli inda shi bawa yace iyyaka ya ubangiji kai kadai muke bautawa ba ma bautawa waninka ainihin suka bil ibadati muna ke banta ka da ibada ita ce matukar kasar da kai ya man haza shanuhu ya wanda yake shine la Allahu shine rabbul alamina shine ar-rahmanu shine ar-rahimu shine maliku yawmiddin wanda duk yake ya tsoci da wannan sofin me ya wajaba akan mai hankali ai ya zama ba shi da wanda zai bauta ba wai shi da wanda zai fuskanta in ba shi ba wa iyyaka nasta'in kai kadai kuma ke neman taimako daga gare ka alal ibadati muna neman ka taimaka mana bisa ibada wa gairiha da waninta fala ta kunu ibadar ba za ta iya afkuwa ba daga gare mu illa bi ma'unatin minka sai fa in mun samu taimakon ka in ba kai ka taimaka mana ba to ba za mu iya yin ibadar ba shi yasa abinda ake nema kenan daga bawa koyaushe ibada da ubuda ibada shine zama fuskantarsa ga Allah ne kadai da kuma ubuda shine duban cewa shi fa ba shi da komai nasa komai sai abin da Allah ya ba shi yasa koyaushe sai koma ga Allah wajen neman ya taimake shi bisa daidai domin idan ba shi bane ya dora shi kan daidan to bayan da za a yabi daidan idan Allah bai dora bawa ba bisa daidai to ai duk irin kokarin bawa duk irin hankalinsa duk irin fahimtarsa duk irin dabararsa ba zai iya bin daidan ba yasa wanda duk kaga ya bi daidai to Allah ne ya hore masa bin daidan shi yasa ko koyaushe bawa ya ringa komawa ga Allah wajen roƙon a dora shi bisa daidan to yasa wato ba bawaye wa Allah kirari ya masa kirari ya nuna kaskan da kansa ga Allah to sai ya roke shi ba ko roƙon da ba kamar sa shine cewa ya ubangiji wanda yake madaidaici ka dora mu bisa tsari wanda yake madaidaici wa yubdalu minhu ana yi badali daga siratal mustaqim din badalal kulli badalul kulli min al ba'li to tsarin wa'anda kai ne kai ni'ima gare su ya ubangiji tsarin wa'anda kai musu ni'ima babban ni'ima ni'imomin da Allah yake wa bawa suna da yawa domin duk wata ni'ima ma ai daga wajen Allah ne to amma babban ni'ima ba irin a ce a dora bawa bisa tsarin da yake daidai domin wanda aka dora bisa tsarin daidai shine yake ya gamu da farko da karshe na kirki eh farkon sa kirki karshen sa ma kirki eh man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala naziyannahum ajrahum to bil hidayati ta fuska shiryar da su da kai da dora su bisa daidaita su a cikin annabawa da siddiƙai da wanda suke shahada da wanda suke bayan Allah managarta tsarin nasu kuwa ba wani abu bane shine addinin musulunci ba tsarin wanda kai fushi da su ba ya ubangiji wa humul yahudu su ai wanda Allah ya fushi da su su ne yahudawa wanda yake an ba su daukaka an zaɓe su an fifita su amma kuma suka butulcewa abinda Allah ya musu wannan ya jawo Allah ya fushi da su man la'anahu Allah wa gariba alaihi waj'ala minhumul qiradata wal hanazira banda kuma wanda suke batattu wa humun nasara su ne nasara domin tsarin da musulmi suke yi tsarin da yake za a ce duk musulmi a kansa yake wannan tsarin ya kunshi cewa a tsaya a san gaskiya matukar ba a san gaskiya ba to ka ɗauka ba ana tsarin a ya sa ko wato sai an sa ilimi kenan domin ba ilimin ba to da za a san gaskiya a yanke zama mutum abin da yake tafewa na addini yana tafi da canki faɗi ne ko ko abin da naga mutane suna yi yaushe ya san gaskiya ai bai san gaskiya ba ya san gaskiya ba cewa lallai a tsaya ilimi a san gaskiya sannan kuma a dawo a yi aiki da gaskiyar yahudawa sun san gaskiyar amma suka ce ba za su yi gaskiya ba za su yi aiki da ilimin nasu ba wannan yasa suka cancanci Allah ya fishe da su nasara kuwa rallo su gaba ɗaya ma ba san gaskiyar ba sun ɓace ne nasara su sun ɓace ne rallo kawai sun ɓace to سورة البقرة سورة البقرة مدنية وهي مئتان وخمس وثمانون آية to wannan sura ce da ake kiranta suratul bakara ce saboda an ambaci bakarar a ciki an saukar da ita a madina tana da ayoyi ɗari biyu da tamanin da biyar wato a musafin mutanen hijar da na mutanen sham to to
بسم الله الرحمن الرحيم to bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم.
To alif lam mim Allahu alam bi muradihi bihi Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan ذلك الكتاب ذلك الكتاب wannan ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين zalikal kitab wannan qur'ani inda za a kawo ishara ga na kusa amma sai aka kawo ga na nesa to dan girmamawa cewa ɗaukaka qur'ani daman ta kai matsayin da za a ce daman ai ya fi karfin ma a ce mahaluki ne ya zo da shi gaba ɗaya shi yasa sai danganci mahaluki ba ko ɗaya sababin qur'ani gaba ɗaya suna nunawa suna shaida masa da cewa daga Allah yake la raiba fihi ba kokonto a cikin sanahunin indillah cewa daga wajen Allah ne lil ruhi barahini saboda hujjojin da suke cikin sa sun zo a bayyane hudan lil muttaqin shari'a ne shiryarwa ne ga mai tsoron Allah ma wato wanda yake kiyayen ma tustahaqqu bihil ibada abin da hukubatu masu saku bihi hukubatu yake kiyayar abin da ake cancantar azaba da aikata shi min fi'ilin ta fuskar aikatawa akwai aikin da zai sa a ce mutum ya cancanci a yi masa azaba ko kuma barin aikatawa akwai abin da in mutum ya bar aikatawa sai a ce ya cancanci a yi masa azaba ayin lazina alimallahu ai wa'anda Allah ya san cewa za su koma zuwa tsoron Allah ta fuskar bin umarnin da aka yi musu da nisantar abin da Allah ya hane su daga gare shi saboda kiyaye suta da wannan bayyana sannan kuma ya bayyana masu tsoron Allah da kaulihi da yace
الذين يؤمنون allazina yu'minuna بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون bil ghaibi sune wa'anda suke gaskatawa yusaddiquna suke gaskatawa bil ghaibi da abin da yake ya faku daga gare su bima gaba anhu da abin da ya faku daga gare su min al ba'si daga tashin alkiyama wal jannati da aljanna wan nari da wuta ba su ga tashin alkiyama ba amma da suka ji daga bakin da baya ƙarya suka yadda suka gaskata an musu magana akwai aljanna ba su ga aljanna ba amma suka gaskata cewa akwai aljanna an musu magana akwai wuta ba ganin wutar suka yi ba amma sun gaskata cewa akwai wutar to shi yasa sun yi imani kenan bi ma gaba anhu aw bil qulubi ko ko wa'anda imanin su a zuciyarsu yake ba wai a baki ba akwai wanda imanin su a baka ne a baki ya yi imani amma zuciyar ta ta ba wani imani a ciki a baki ya fi kowa da awar imani to nan ba haka suke ba aw ala kaunihim ga'ibina anin nasi ko kuma suna imani suna tsayawa bisa ayyukan imani lokacin da suka faku daga idanuwan mutane lokacin da ba wanda yake ganin su amma wancewa ba wanda yake ganin su haka baya sa su sai aikin da yake ya fita daga tsarin imani domin sun san ko da mutane ba sa ganin su to ai Allah ya na ganin su ko idza ma halauta dahara yawman fala taqul halautu walakin qul alayya raqibu ah wala tahsibanna Allah ya gafalu sa'atan wala anna ma yahfa alayhi yajibu yanda abul hutahiya yake fada dan kaga kanka kana kai kaɗai wata rana to kada ka taɓa ɗaucewa ai ina ni kaɗai ne. A ka ce ai akwai mai lura da ni akwai Allah yana nan yana lura da ni wa ma takunu fi shanin wa ma tadru min qur'ani wa la ta'malu min amali illa kunna alaikum shuhudan da fihi to su wannan imanin nasu ba sai a gaban mutane ba akwai wanda a gaban mutane ya fi kowa imani amma kuma in ya faku daga idanun mutane ba a ganin sa to a sannan fa ya fi kowa banna babu imanin tare da shi a sannan ko daya to da wal imanu shar'an imani a shari'a shine gaskata abin da aka san shi sani na dole aka san cewa yana daga adina na Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga kadaita Allah da annarta da magana tashin alkiyama da sakamako a yadda da wannan a gaskata da haka to shi ake kira imani to wai kimuna salata suke tsaye da sallah ya tunaha suna zuwa da wato sallah da haƙoƙinta a zahirati haƙoƙinta ko iri biyu ne akwai haƙoƙin da suke a fili shi ne abin da yake farillai na sallah da sunnoni da kuma wanda suke a ɓoye a wato haƙoƙin sallah na ɓoye wanda shi a zuci ne ba na zahiri ba nan ka gama gyara alwala ka gama gyara cikinka ka gama gyara tufafinka ka gama gyara wajen da za ka yi sallah ba fa ka gama ba wani bangare ka yi domin sai za a dubi zuciyarka sanda kake sallan nan allah zuciyarka yake duba zuciyar taka sallah take ko kuwa jikinka ne yake sallah zuciyar tana can wani waje kana kana sallah amma zuciyar tana kasuwa ko tana wani wasu shaya can da aka da aka siya a zanen kaga ba sallah kake ba zuciyar kan ba gaban Allah take ba a gaban wannan abin da take tunani take a gaban abin da take tunani take to daga gaskan da kai da fuskantar zuciya zuwa ga Allah ce zuciyar bawa ta fuskanci Allah wani ma da suka da mun fi kona suna ciyarwa kuma daga baki ɗan abin da muka ba su adaina abin da muka ba su shi min halal na daga halal suna ciyarwa fi da'atillahi a cikin tafarkin Allah min subulil hayri na daga tafarkunan alheri min alfarri ciyarwar ta hada da ciyarwa ta farilla kamar fitta zakka da taimako in ya kama dole kaga wani yunwa za ta kama shi ga shi kai kana da abinci a ya zama wajibi ka bashi ba daidai ne ka bashi ka za sannan bashi din ba wai mandobi bane ba mandobi bane ba daidai bane a ban musulmi ya tozarta a cikin jama'ar musulmi musulmi ba ya tozarta a cikin jama'ar musulmi sai dai idan jama'ar ba musulman bace ko bata amsa cewa musulman bace wannan da kuma ciyarwa na nafila والذين يؤمنون بالغيب والذين والذين يؤمنون بما يؤمنون بما أنزل إليك وما
والذين وإذن يؤمنون بما da gaskiya bima unzila ilaika da baki ɗayan abin da aka saukar gare ka min alqur'ani na daga qur'ani ba rarrabawa suke ba wannan bangare na qur'ani mun yarda da shi wanda ba shi bai sai aiki da shi ba ai ba musulmi bane amma wancan bangaren kuma ai ai larura ba za ta bari ai aiki da shi ba ai ana cikin wani hali ne a'a ba masu wannan ba wanda suka dauka cewa qur'anin nan dole ne a tsaya a bi shi inda addinin za a yi sun yi imani ko da baki ɗayan abin da aka saukar kafin zuwanka yana taurati daga taura da injila da waninsu daga sauran littattafan da Allah ya saukar. Wa bilahi da tumikinu alhali su sun sakankance da gidan lahira, ya alamuna sun san cewa tana nan tafi bilasikin ba su da wani kokonto wala shubatin ba su da wani rikici akan haka. Bil istidlali sun sani ko ta fuskar kafa hujja akan haka. Ula'ika على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ulaika masu aiki masu zama akan wannan sifa almausufuna bima zukira wanda aka sanda da abin da aka ambata ala huda sun tabbata masa shari'a ne rabbihim daga wajen ubangiji la yabdukum hagu gairuhu wani Allah bai isa ya san hakikalin wannan shari'ar ba shari'ar nan wani asiri ne da Allah yake bayarwa ga bawa wa ulaika masu wannan sifa wanda aka kwanta su da tsofin da aka ambata humul muflihun su ne wa'anda suka dace suka rabauta a rayuwarsu alfa'izu na bil jannati wanda za su rabauta da aljanna za su tsira daga wuta a nan ne ayoyin da suka sauka akan mummune suka kare ita fatiha a farkonta wato ta kunshi siffanta nau'o'i uku na mutane an siffanta mummunai an subanta kafirai an subanta kuma munafukai dama kuma iyaka nau'o'in mutane kenan nau'i uku din nan ba na hudunsu to saboda mujahid ya ce ayoyi hudu a farkon bakara ta sauka ne a cikin mummune biyu kuwa sun sauka ne a kafirai goma sha uku kuwa sun sauka ne a cikin munafukai sannan bayan an bayan an gama kawo waɗannan ayoyin da goma sha tara sai aka dawo aka yi kiran baki ɗayan halitta zuwa ta Allah. Da ya kawo dalili akan a ta Allah. Ya yi wa nasu gudu rabba kuma lazi halaka kuma wallazi na min kablikum. Sannan kuma ya tabbatar da manzanci wa in kuntum fi rabi min ma nazzalna ala abdina. aka tabbatar da ita bi dalili ha da dalilinta kamar yadda nan gaba zai zo sai ubangiji ya ce إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون to innal ladina kafaru hakika wa'annan da suka kafirta ay alladina alima Allah ay wa'anda Allah ya tabbatar annahum yamutuna kuffara cewa za su mutu ne suna kafirai to wal kufru abinda ake kira kafirci maji'u rasuli bihi bi rarurati shine musun abinda aka san manzo ya zo da shi sanin ko ya zamo na dole kowa ma ya san haka kowa ma ya san haka kamar cewa misalin ya idan ubanta ya mutu ba ta da wani mai zarewa za a ce a ba ta da ce kaga wannan an san manzo ya zo da shi sani na dole an san manzo ya zo da haka sani na dole amma banda abinda manzo ya zo da shi wanda ba lalle an san shi sani na dole ba eh kamar cewa idan akwai ya akwai yadda to yadda za ta gaji su da sai kaga wannan ba ma'alumin raruratan bane min addini ba abu bane wanda za a ce ai duk wanda ya san addini dole ya san haka saboda ba kawo shi nasti a qur'ani ba eh la'alla ko hadisi ka koma za ka yi bincike a kansa sai ka yi bincike ka yi amfani da fahimta sannan za ka iya kaiwa ga za ka iya gano haka sannan za ka iya kaiwa ga gano haka to to shine yadda wato suyudi yake faɗa jahiru mujma'in alaihi ulima da ruratan diddini laysa muslima ko yadda mai jahar tawhid yake faɗa wa mallima alumi raruratan jahad fi dinina yuqtalu kufran laysa had wa mislu zaza man nafali mujma'i aw istabaha kazzina faltasmai to sawa'un alaihim a zato da cewa ka gargade su auren da zuwa da cewa baka gargade su ba duk ɗaya ne a wajen su gargadin su da barin gargadin su duk ɗaya ne saboda duk gargadin da zaka yi musu ma ba za su imani ba tunda Allah ya riga ya kaddara cewa su kafirai ne innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta law al'azab alaihim ai in zaruka wa adam in zarika ai gargadin ka da rashin gargadin ka duk ɗaya ne wa huwa al-ilam ya ke kira gargadi sanarwa ma attawi tare da ban tsoro la yu'minuna ba za su ba da gaskiya ba da ilmin lahi zalika dan Allah ya san wannan fa'idar gargadin tabbatar lada ga lilmubal ga shi wanda ya isar lilmubal ligi ga wanda ya isar din shi da aka ce ai wanda Allah ya nufa ba zai imani ba duk karkatun da za ka yi masa duk bayanin da za ka yi masa ba zai ba zai imanin ba to me yasa aka ce duk da aka dai ai masa imani aka ce abin da yasa aka ce ai masa yan me yasa aka ce duk da haka ai masa gargadin aka ce abin da yasa aka ce ai masa gargadin dan kai da ka yasa ladan a sannan amfanin gargadin ba da shi wanda aka yi wa gargadin ba ne na shi wanda ya yi gargadin ne wanda ya gargadin ne zai amfani wannan ne yasa a ma ilzamil hujjati tare kuma da lazimta hujja lil muballaghi ilaihim ga wanda aka isarwa kada su wanda aka faɗa wa ɗin su ce ai dan ba a faɗa musu bane shi yasa suka ci gaba da zama da bisa kafirci ko suka ci gaba da zama bisa bata to an faɗa musu an faɗa musu an ta guru da wannan munzila alal kitab la kunna ahda min arqulu la munzila alal kitab an ta guru inna ma unzila al kitab ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim لقاتل أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أحد منه to a kadda wani ya zo yana cewa shi dan ba a faɗa masa gaskiya ba ne shi yasa ya tafi musa bata a'a to an faɗi gaskiya wanda ya tafi musa bata ya tafi musa bata ne ba wai dan ba a faɗa masa gaskiya ba a'a dan ya zaɓo wa kansa mun bata to shi yasa ya ce alaihim bai ce alaika ba shi yasa kada daga wannan ayar a ɗauka cewa ai sai a kyale mutane ba za a faɗa musu gaskiya ba don ba sa karɓar gaskiya ko ba sa karɓar gaskiyar a tsaya a faɗi gaskiya yadda shi shi abdullahi yake faɗa fala yamna'ul inzara adamu qabulihim fasaki ya famudhiluhum maulahum anta fatihu فإنك إن بلغتهم رأوا الظروف فساقيهم مولاهم أنت جادهم dan mutane ba za su karɓi gaskiya ba wannan bai sa a ce ba za a faɗi gaskiyar ba a ci gaba da faɗar gaskiya domin wanda duk kaga ya karɓi gaskiya to Allah ne ya sa ya karɓi gaskiya amma kai mai faɗar gaskiyar aikin da kake buɗe masa waje kake kana buɗe masa wajen da in an nufa sai ya shiga in wani fa ba zai shiga ba amma kai aikin ka ga buɗe din ne domin idan ka faɗa musu gaskiya to ba su da wata magana da za su faɗa Allah shi ke shayar da su kai abin da kake damawa kake idan ka dama wa mutum damu kuwa ba lalle kai ka ba shi ba shi zai sha sai yana so zai sha mai sha ba in ba so ba sai ya rufe makogaransa ba ni irin yadda damun da ka dama yake ya kai an yi ba so sai ya rufe makogaransa ba shi kenan ba to حسن الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم حسب الله من يا يمكي على قلوبهم تزكاتن سو دبا عليها يا يمكي أكنت فلا يدولها خير bayan da za a yi wani alheri ya shige ta dalilin da hukumin tsari an kawo dalilin hukuncin da ya gabata ne shine cewa ba za su yi imani ba wa ala samihim ubangiji ya yimke bisa kunnuwansu ai mawari ne gurin jin shi yasa ba za su amfana ba da abin da suke ji min alhaqi na daga gaskiya duk irin gaskiya da za su ji ba za su amfana ba wa ala absarin bishawa akwai rufe ko bisa idanunsu gida akwai rufe fala yusiruna laka ba za su ga gaskiya ba walum azabun azim azaba mai girma ta tabbata akan su lahirati a lahira sannan ya nuni zuwa ayoyin munafikai yana ne bayyana ɓannarsu da jahilcinsu wasu hizayin da irgilinsu da gatsansu da ayyuka ya saba misali wanda rabar amsala lahum ya saba misali gare su da ya ce wa minan nasi من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين da akwai a cikin mutane fi mahallin rafin minan nasi jari da majalurin a mahallin rafa yake habarun labari ne mubtada uhu mubtadansa shine man ya kulu akwai a cikin mutane wanda suke cewa sun imani da Allah sun imani da ranar lahira yawmil qiyamati ranar qiyama da annahu akhirul ayyam domin shine karshen kwanuka wal muradu huna bihi abinda ake nufi da shi a nan shine abdan rubayyin munafiki da wa ashabuhu da jama'arsa wa nuzara'uhum da ire-irensu kuma duk wanda ya zo ma daga baya ya zama ya fi ya fi tsarin su to ya shiga cikin wannan aya ya shiga cikin wannan aya wa ma hum bimumin alhali su ba mumune bane ruya fihi ma'ana man an lura da ma'ana man anan da aka kawo shi jam'i aka ce hum aka ce muminina wa fi ramir yaqulu lafzuha an kula da lafazin man a lamirin ya kulu ba ce ya kulu na ba ita man lafazinta mufradi ne amma ma'anarta jam'i ne yuhadihuna Allah يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون yuhadi'una Allah suna yaudara Allah wato suna aikata aikin da suke dauka da haka wai za su boye ga Allah wallazina amanu suna yaudarar mummune bi tsari hilafi ma abdanu ta fuskar bayyana sabanin abin da suka koyi a zukatansu na daga kafirci liyadfa'u anhum ahkama ad-dunyawiyyata dan su yi hukunce hukuncen kafirci na duniya daga gare su cewa ba za a kashe su ba ba za a dauke su a matsayin kafirai ba a nan duniya wa ma yuhadiuna ba wanda suke yaudara illa an fusaru sai ko kawunan su yan bida'ihim domin makoma yaudara da suke zai koma ne gare su za su kunyata a nan duniya ta fuskar cewa bi ila illahi nabiyahu Allah sai sun kada annabinsa bisa abin da suka koyi za a musa azaba kuma a lahira wa ma shi'uru ba san anna hidayam cewa yaudarar su da an fi sim kawunan su suke wa ba lita ma dai gaba da dim nan nan cewar rafkanan su bi kuro mai mararu قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون fi kuro mai mararu akwai kokonto da munafunci a zukatansu yamururu kulubahum da yake raunanar da zukatansu ta'alluma wannan kokwanton ya same su ne don raɗaɗin da suke jin ya fito bisa abin da yake tsere musu daga shugabanci galibi mutum ko ya san gaskiya gaskiya ce amma ya ga in an tsaya abin gaskiyan nan wani matsayi nasa zai faɗi to sai ta kungiya kungiya ka abu gaskiya Eh, shi yasa babban abin da yake jawo wannan ba mutum ya ɗauka cewa gaskiya fa ita tafi cancanta a bita ko da shi zai koma ba wani ba ko da za a ɗauke shi a shi ba wani bane amma dai gaskiya gaskiya ce ita tafi cancanta wanda dama wannan shine siffar mumini wanda zai ja a bisirki wasa jagari shi mumini dai sanda za a zo masa gaskiya ya dake da ita duk faɗuwar da zai ya yadda gaskiya ta ɗaukaka to wani wanne ya gaskiya ta ɗaukaka ko da shi zai faɗi to sai Allah ya ɗaukaka shi amma mutum ya ce shi da a ce ya faɗi gwamma ya yi kungiya kungiya an kada gaskiya tare da cewa gaskiya ce don kar shi ya faɗi to wannan karshen ta sai Allah ya kaskanta shi ala kulli hali ta yi a nan take ya samu ɗaukaka amma daga baya sai ya dawo ya kaskanta kaskanta ta ƙarshe sai ya kaskanta kaskanta ta ƙarshe to idan hassada bisa abin da suke gani daga ƙaruwar lamarin manzo rana bayan rana a za da humullahu marar wannan sai Allah ya ƙara musu raunin azkatar da sababin abin da ya saukar na daga ƙur'ani saboda kuma abin da suke gani daga ɗaukaka lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama da masa taimaka masa bisa makiyansa da kuma ya shimfiɗa masa ƙasashe wala mu azabu nalim azaba mai ladade ta tabbata gare su ma kanu kazzibu saboda karyata wadda suke wa nabiyyan lahi annabin Allah وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون wai da illan duk san da aka ce da su kana da kuma rasul manzo sallallahu alaihi wasallam ce da su aw ba mu'minin ko sashin mu'mine suka ce da su la tusidu fil ardi kada ku yi banna a bayan ƙasa bil kufri ta fuskar kafirci wata hayyul fitani ba ta ka amfani da iza iza tana zuwa ne dan abin da aka tabbatar da zai afku ko to matukar akwai musulmi a duniya ai ba makawa za a ji maganar gaskiya idan ya zama an waye gari a duniya ba a jin gaskiya sai dai a kyale kowa ya abin da ya sa kansa to alama na cewa fa ba musulmi na hakika a sannan a duniya alama ce ta cewa ba musulmi na hakika a sannan a duniya sai dai muna musulunci sai dai muna musulunci amma musulmi na hakika dole ba za su shiru ba ana abin da ba daidai ba dan Allah ya faɗa cewa da mun ai musulmi na hakika su ne wa'anda koyaushe za su tsaya faɗar gaskiya kun tum hada ummati nuhu rijallin nasi ta amruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi alladhina makkana fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar ah shi yasa shi akwai musulmi na gaskiya dole a ji gaskiya kuwa amma da an kyale kowa ya abin da ya ga dama to a tabbata sannan musuluncin fa a bakin ya zama a baki to wata aiki fita ne ku bar motsar gingimu ta fuskar yaudarar musulmin da kuke yin da haɗa kai da kuke da kafirai ta fuskar yaɗa asirar musulmi gare su da kuma bayyana sabon Allah ƙalu sai ya nuna kanan su ce inna ma na musulmin aya mu abin da muke shi ne daidai eh kamar yadda mabiyansa na yanzu suke duk wannan da za su yi ai zamani ne ya kawo ai tsarin zamani ne wani sabon tsari ne globalization ne ko menene ko menene dole a bi su akan wannan dogani suke in dai ba a bi su ba wai ai rayuwa ma ta ta waya sai an bi su akan batan sannan ne ake kan daidai to abu ne wanda na yanzu din sun gada ne daga wa'ancan na farko na ta sha ba har kulubu yadda nan gaba za a faɗa ta sha ba har kulubu a zukatan su naman duk waje ɗaya suke eh wai suna gyara ne bainan nasi tsakanin mutane bil mudarati ta fuskar abin da suke wai rarrashi ne walaysa banaru alayhi fasadi wa abin da suke kansu ai ba fanna bane قال تعالى وبنجي يفدا ردا عليهم دن يي مسو رد ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا نعم إنهم هم المفسدون حقيقة سو wa'annan munafikan su ne mabannata na hakika su suka amsa sunan mabannata walakin la yashuru sai da musulmi ya zama shiryar da Allah ya dora shi akai ya gane shirya ce amma zai banta dan mun tsari wani can na daban ai ya fi kowa banna shi ne mabannaci na hakika a sannan sai dai ba san haka ba ni ka salati gabla ta yi dan yawan rafkanin su
وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون wai za ke da lahun idan aka ce da su nasihatan aka faɗa musu tafsir nasiha aminu ku yi imani kama amanan nasu irin yadda mutane wanda suka amsa sunan mutane suka yi imani alkanilu na fil uquli wanda suka samu cika a hankali su ne annabi sallallahu alaihi wasallam da mummunai mukhlisu na masu tsarkakewa kalu ba amsa da za a ta fito daga bakin sai ko ce a domin kamar amana su ba yanzu wai su za a ce su imani irin imanin wawaye ai gani suke abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai wai da abinda mun sauran mun suke kai ai duk wauta ce su su ne kansu ya waye kamar yadda dai ma abotansu na zamani ma suke ganin kansu ko me suke na banna gani suke ai su ne kansu ya waye ku da kuke kan gaskiya aiki dahumai ne ba ku san me ake ciki ba shi yasa alduhalu ba isa imani wai kamar yadda jahilai suka imani wanda ba su da fahimta ubangiji tabaraka ta'ala ce dan yi musu raddi ala na'am innam hum mustafa hakika su su ne wawaye walakin la alamuna sai dai ba san zalika wannan ba haza wannan bayanin limazhadihim bayani ne ga masarar su wato a matbu'in nan akwai gyara babar ta farko limazhadihim limazhadihim suna bayyana sannan ya bayyana mu'amala ta mu'amala da suke ga mummune tare da kafirai mu'amala da suke tare da mummune da kafirai da ya ce وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون wai za alaƙul ladina amanu da sun ga wayanda suke mummune kanu ba abin da za a ji ya fito daga bakin sai ko a ji suna cewa amanna sun ba da gaskiya da sun ga mummune sun fi kowa da awan cewa ai su ma nasu ne su ma mummunan ne amma wai za halau da sun samu kubuta ila shayaɗe ne zuwa jagororin su a banna ru'asa'ihim shugabannin su aw asabihim ko jama'a su daga munafikai da mushrikai wanda su daman ba su tsaya kungiya-kungiya ba sun bayyana kafircinsu a fili wa shaidanu shaidanu lilmutamarridu a almutamarridu ana sakinsa ne ga mai taurin kai min aljinni wal insi wadda wabi daga aljanu ko mutane ko dabbobi sai yasa a aljanu a mutane akwai shaidanu suwaye shaidanu mutane masu taurin kai a dabbobi ma akwai shaidanu akan samu rago shaidani wanda za a yaki za a kora shi a kora shi ko ruwa to an sami shaidanin rago kenan ko a sami shaidanin doki a ce ga inda za a yi ce shi ba nan za a yi ba to shi ba dai ya zama shaidani shi yasa shaidani suna ne na duk mai taurin kai kowane iri ba sai lalle aljani ba ko mutum ne ya taurin kai ko dabba sunan shaidanu abinda za ka rafa su gare su aka ce shayaɗi nihim saboda tarayya da su a kafirce nin shaɗana daga shaɗana ne ba'uda wato ya zamo ya yi nesa an ce daga shaɗana ne ya zamo nunin ba za'ida ba ce shaɗanu sai ya zamo awansa wato awan shaidanu fai'alu awansa fai'alu kenan yarce ta farko take za'ida da alifin shi yasa awon shaidanu in an ce daga shaɗana ne fai'alu aw shaɗa ko ko daga kalmar shaɗa ne eh taraka wato ya kone saboda karshen su konewa to in an ce daga shaɗa ne ya zamo alif da nunin na nunin na karshe za'idi shi yasa shaidanu awansa fa'alanu fa'alanu kenan ba fai'alu ba yasa shi shaidanu yana ihtimalin ya zama fai'alu ne yana ihtimalin ya zama fa'alanu ne to wai rafatun ilayim da aka dangana su gare su to a to kalo ina ma kun sai muna nan tare da ku bildeni a addini sai koruna sai shugabannin nasu ko yan uwan nasu ce da su dai bata kuluna amanna to me ta kai cewa kun ba da gaskiya kalo sai su amsa da cewa inna ma nanu mutazuna wai ai abin da suke faɗa mu ne izgili ne suke da sufa suna izgili ne da wawaye bi zalil imani ta fuskar bayyana imani inna da saru bihim wato suna izgili ne da su Kala ta'ala, Ubangiji ya faɗa raddan alaihim don yi musu raddi. Allahu. Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya tahzi'u bihim, zai saka musu da wannan izgilin da suke, yujazihim, zai saka musu bistihza'in da izgilin da suke wa musulmi da addini. fit duniya a nan duniya istidrajin ta fuskar a ta buɗa musu a ke musu shigo-shigo ba zurfi su ɗauka abin da suke daidai ne suna yi duniyar su tana tafiya yadda suke so suna yi suna samun yadda suke so amma a ƙarshe me zai faru hatta ya ƙa'o fil azabi sai sun wayi gari sun fada cikin azaba wa fil ahirati zan da su kuma a lahira bi fadi babil jannati lam dan ka bude musu kofa aljanna wahum fin nari alhali suna cikin wuta fa yusiru fi gaggawa na hawa wajen kofa aljanna fa za su rina albari amma suna zuwa ga kofar sudda alaihim sai a toshe musu kofar wa ruddo idan nari a mai da su ga wuta kama ruya fi zalika kamar yadda aka ruwaito wannan wa zalika qawluhu shine inda Allah yake cewa fa lamal ladina amanu min al-kuffari yarhaqun a yau ne mu ne za su yi wa kafirai dariya waya mutu ubangiji ya nemi musu zari yana ƙara su fi duguyanin a cikin shishigin su ta jawo zihimul hadda ya tare wasu iyaka fil kubri a wajen kafir ya mahuwar suna ta ɗimuwa ya tare da dona suna kai kawo ta hayyuran dan ɗimuwa ula'ika الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك ما سوانا سبا ذاك أمتا الذين اشتروا الضلالة سوني وانا سكا بعد شريعة ذاك كاموس سكا نقومتا suka siyo mata bil huda da ba da shari'a yanzu da rukubura suka fi sanyo kafirci da imani tamakkana da wanda yake an ba su damar su riko da shi Fawul fikiri koko wato halitta ta Allah wadda take ta asali istabdalu suka musanyo shi da lalati ta fuskar bata da karbo bata wadda suka zaba akan imani kamar da ya tijaratu wannan ne yasa wannan kasuwanci nasu bai riba ba ai ma rabi hudiya ba sai riba ba a ciki bal hasiru sun yi hasara sun hasara da rasa mali rasul malin su lima sirin ilan nari yan makomar su wuta al-mu'abbada ta alaihim abadan wamarwa gare su wa ma kanu mutane ba su zamo shiryayyu ba da turkin tijarati da hanyar da ake bi na kasuwanci ai kasuwanci abin da yake bai kai matsayi ba kake bayarwa don a baka abin da yake ya fi a matsayi bayanin makasu da huna domin manufa a nan salamat rasulmali shine a ce rasulmali ya samu kukuta warrebu sannan kuma a sami riba wa ha'ula'i su ko wa'annan kafirai ba ribar ba ma uwar kudin ba ribar ba kuwar kudin da ko su wannan munafukan sun wayi gari ba ribar ba kuwar kudin sun yi asarar duka yau alhamdulillah a kawo kan tsibirin ko ban sani ko alhamdulillah da ba da fara gabatar da shi ba ka gaba za a iya kawo gano ko daga ta yi awa guda ko ya haura awa ba a kansa ko Allah ya halici kowa a kansa wato ko dai imanin da ya zo musu ta fuskar annabta ko ko imanin da daman tun farko an halice su a kansa Wonder.